بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمه الرحمن تبارك وتعالى يرحمه من في الأرض يرحمكم من في السماء أنسوا رحمكم الله باب تهد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ما تد مجنت يا متيبتا تسنعين إدى توتا هدو وعشرا لقوانا قوما ta wata hudu da kwana goma wakalar su shi ne unwanin babu wakalar zuri malar zuri ya ce la'ara an takarabar sabi ya turmuta fa alhaɗi ba malar zuri ya ke ta ni ina ganin wato karamar yarinya wacce mijinta ya rufe ya batta ba na ganin ta kusanci turare ba na ba zan ba ta fatawar ta sa turare ba لأن عليها الإدة ثم أقول إدة أكنت إدة الوفاة ko mun kankanta ta inda ya mijin tana da aure to shi kenan akwai iddar wafati a kan sau haka ba ta kusanci abubuwan duk da aka hana ba ma'ana ba za ta sa turare ba a tattara abdullahi bin yusuf a amar na malikun an abdullahi bin abi bakar bin muhammad bin amr bin azmi an humaid bin nafi an zainaba to kuma yi bin lafi ya karɓo daga zainabu binta abi salmata ya abi salmata an na hatu ya ita wato zainabu akhbaratu ta ba shi ta ba shi humai bin labari hadhihi ahadith salasat ta ba shi labarin wayannan hadisai guda uku qalat zainabu zainabu tace dakhaltu ala umma habibata na shiga gurin umma habibata زوج النبي صلى الله عليه وسلم متى النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها وقسم لما يبنت يرسو أبو سفيان بن حرب أبو سفيان بن حرب فدأت أم حبيبة بإيد sai in habiba ta ta kira ta ta kawo mata turare shi turaren wato fihi sufratun wato akwai sufura a cikin wato yar an yar an turare ne halukun ko abin cuɗanyawa eh turare ne wato cuɗan ya turare ne turarruka ne kala-kala ake haɗa su sun ake ce musu turaren haluku su ana haɗa su kala daban-daban sai a haɗa sai su yi turare ɗaya au gairuhu ko kuma au gairuhu ko kuma waninsa fadahanat min jariyatan sai ta shafa wata wato yarinya yin daga turaren sun mamasat da aridaiha sannan sai ta shafa ita kuma turaren wato a jaliban wato a ɓangarorin fuskarta sun makalar sannan sai ta ce wallahi ma ni bitibi min hadisu wallahi ni ban da bukatar sa turare gaira anni kawai sai dan cewa dai ni sami ta rasulallah sallallahu alaihi wasallam rabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula na cewa la ilaha illa limra'atin bai halarta ga mata mace ba tumin billahi ta imani da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira an tuhidda wato ta saka ba alama yikin bisa mamaci fauka salatu layalin barbushin kwana uku illa ala zaujin sai dai a bisa mijinta to wannan za ta yi masa ta gaba arba'ata shirin wa ashirin wato wata hudu kwana goma ma'ana ta kirawo a kawo mata turaren da aka kawo ta shafa wa yarinyar to ita ma sai ta ɗau turaren sai ta shafa a gaggafan fuskarta wato don ta nuna cewa wato manzala sallallahu alaihi sallama tana bin umarnin manzala domin wasu suke wato wacce take makoki take yin ta gaba duk ba za ta sa turare ba to manzala ko ya ce mace ba ta haure wato ta kaba kwana uku duk wanda ya rasu nata kwana uku ne eh sai dai in mutunta ne rasu za ta kwana wata hudu da kwana goma to dan ta nuna wato cewa ba ba ta yin wancan wato ba ta yin ayyan abubuwan da ake na jahiliya ta bi umarnin manzo Allah kawai shine ta ta shafa turaren dan a san cewa fa ba fa ta kaba ba take ba eh domin da mijinta ne kaga ba za ta shafa ba babanta ne rasu to babanta sun tsarsa sai masa wato makokin kwana uku tare zainabu zainabu ta ce fada haltu ala zainabu bin jashin sai na shiga gun zainabu ya jaju shi ne su fi a huha yayin da ɗan uwanta ya wato ma'ana wa'ancan hadisan guda uku su ne da yake kawo su nan da yake cewa da yake cewa akhbaratu hadhihi al-ahadith thalathata shi ne yanzu gashi nan yana gaya maka na biyu eh yace qalat zainab zainab ta tafi da haltu ala zainab ta jahannam sai na shiga gun zainab ya jahannam shi ne su fi a huha yayin da ɗan uwanta ya rasu wadda arziki ne ita ma sai ta kira ta ta kawo mata turaye sai aka kawo mata famma ta minu sai ta shafa turaren sun makarar sannan sai ta ce amma ku sani wallahi ma li jiki ba hali ko wallahi ba da bukatar turare gaira ni sun yi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai dai cewa ni kawai na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula yana fara alal minbari akan munbari yana cewa la yahillu limra'atin bai halatta ga mace ba tumin billahi da sai imani da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira an tuhidda ala mayyitin sai ta kaba bisa wato mamaci fauka salatin layalin birbishin kwana uku illa ala zaujin sai dai a bisa miji shi ne za ta yi arba'ata ashirin wa ashirin shi yasa kawai sai dan ta nuna ba wannan ba ba wato wani ta kaba take masa ba dan uwanta ne shi yasa ta sa aka kawo mata turaren ta shafa domin in ta kaba take ba za ta shafa turaren ba eh kalar zainabu zainabu dai ta ce وسميت أم أم سلمة نادي أم سلمة تقول لنا فيها جاءت امرأة وتما تاتازو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزال صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله يا مزال إن ابنتي توفي عنها زوجها akwai yata da mijinta ya rasu ya bata wa kadis ta kat ainaha ta kawo mun karar ciwon idanta afa afa afa ta kan kulha shin ta sa mata kwalli idan nata kwalli irin na maganin nan faƙar rasulullah sallallahu alaihi wasallam la zalla ta ba ta sa ba sai faɗa ka marra ta marra biyu au talata ko ma su uku yana cewa la la la eh kullu zalika a kowace marra wannan ya kullu yana cewa la ba za ta sa ba ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما هي أربعة أشهر وأشهر kaɗai dai ita wato wata hudu ce da kwana goma za ta yi tana ta gaba ya ce wa ƙarƙarar ihila kunna ma'ana wato idan kun gama wato an ba ta shirin da washarar wa ashirin ɗin ta muku yawa ne ai wa ƙarƙarar ihila kunna wato ɗayanku ta kasance fil jahiliya a zahar da anan jahiliya tarmi tana yin jifa bil ba'arati da ba'ara a ranar ajil hauda akan shekara ma'ana shekara take yi tana yi to idan shekara ta zo to ga shi zai tambaya ce wai menene matar yidil ba a rika hadisi na gaba eh to duk da dai masu shari sun ta bayani akan wannan karin magana ne kala kuma yi mala kuma yi ce kultu da zainab sai ce da zainab wa matar yidil ba a rika ne ake nufi da matar yidil ba a rika rana ta hauli akan wato shekara me me kenan fa kala sai zainab sai zainab ta ce kanatul mar'atu mace ta kasance idan ta yi alhazo duha idan mijinta ya rasu ya bata da halar hibshan sai su shiga cikin wato daki kamar wato kamar kamar shekar benu ko kuma kamar akulgi eh wala bi ta sharra jariha sai ta daura mafi munin kayanta eh walam ta masa diba ba za ta shafa turare ba hatta ta murra biha sanatun har sai ta shekara guda a cikin wannan halin eh suma tuka da dabbatin sai a zo mata da wato dabba himarin jaki au shatin ko akuya au da'irin ko wani tsuntsu to shine fata fadlihi eh to shine wato sai ta karye wata gaba biyi a cikin sa to shikenan fa qalla ma tafaddu bi shay'in illa ma ya karanta sai haka da wani abu da wata dabba ko ko isa ko jakin ne ko kuma akwai ce ko tsuntsun ne ba wanda zai ce masa haka sai ya mutu eh sun mata hamdu in ya mutu sannan za ka fita daga ta kaba eh fato da ba'aratan sai a bata bara shi ba'aratu ba'aratu wato daga ba'iru ne daga ba'iru eh taguwa eh daga ba'iru ne wato ba'aratu mufradi ne mufurji ne na ba'iru taguwa ma'ana wato karin magana ne kamar yadda wasu yake cewa ma'ana tarmizil ba a rafi eh ma'ana ta jifa da iddan idan ta yi wannan to shi kenan sai ta jifa da iddan ma'ana ta fita daga iddan mutu ta fita daga ta gaba kenan eh to abin da ake nufi kenan ثم تخرج sannan sai ta fito daga ta fatuda sai a bata ba'aratar ita wannan ba'ara fatar ne kuma sai ta jiba da shi kuma tura kuma turaju eh sannan sai kuma ta dawo ba'da ma sha'at bayan wato ma sha'at ya ta so min filin daga tare augai sai kuma ta dawo eh ta ci gaba da abin da take so sa kaya masu kyau ne ko sa turare eh ko kuma wani sa an su ila maliku an tambayi maliku cewa me ya ma'anar mata fitar da bihi eh a me ya ma'anar wannan mata fitar da bihi zai ke cewa fata fitar da bihi ko sai maliku ya ce kala kamsuhu bihi jildaha eh za ta shafa wato fatata bihi wato da wato tararen eh can kuma baya ya fassara shi da kari abu yana dai da ma'anoni da yawa ne suna yana zuwa da ma'anonin abubuwa suna zuwa da ma'ana da yawa eh can bayan da yake auɗa irin bata fitar dubi sai ta karya shi ka gani nan kuma yake ta hanta mai maluku aka ce ma ta fitar dubi ka da tamsahu biyi jirga sai ta shafa fata ta shi ala'ayi halin dai wato duk takabar ta musa musulunci ta fi takabar da suke yi tun wancan lokacin ma sauki domin ta kama musulunci arba ta ashirin wa ashirin wata hudu ne da kwana goma amma su can sai masu ta shekara tana yi kuma in ta shekarar wato a shekarar ba za ta taɓa yin wanka ba ba ta yi shekara guda cin ba ta wanka sannan kuma abin da ta mallaka kan sai ta duba wani abu ne ya fi muni a cikin kayanta to shi za ta sa in ta sa ba za ta kuma tuɗe shi ba bayan wannan kuma abin da za ta ci duk abin da za ta ci ya zama mafi kaskancin abinci ne eh ba ta ci ko nama ba ko kwaza ko kuma a ce a yanzu a ce shinka a abincin da yake adana shi za ta ne ba ta ce wai dai duk ta nuna cewa tana tana ta kaba to sannan kuma har ila yau duk abin da ya shafi wato wata ko dariya ko wani kakaci ko wani abu na na raha to ba za a ganta a ciki ba duk ba ta ciki shi kenan idan shekarar ta yi to shi kenan to shi ne ake yin wannan sai a samu ko jaki ko akuya ko tsuntsu to idan ba ta ɗauki wannan ta wurzuzziga shi ta doka shi to shi ne yake cewa ya karanta da yake masa wannan abin ya tashi da rai galibi baya yi to ka san ko wannan abin da aka yi masa aka bai tashi da rai ba abun ai ba ba karami bane eh to shine idan ta yi wannan to shi ne ta fita daga takaba eh bayan wannan shekarar shine nan mai firmani yake cewa eh ma'anar wakila sun mutarmizil ba arati ma'anahu ma'anar tarmizil ba arati annaha ramat bil iddati ta yi jiba da wannan iddatul wafati eh idan ta yi haka shi kenan ta fita daga takaba eh kuma ba za ta yanke ba za ta yanke farce ba eh ba za ta yanke farce ba eh sannan kuma ba za ta aske duk wani gashin da yake tare da ita ba eh gashi nan dai da yawa ga a cikin shirma ya rubuta abubuwan da mai ya kun gana musulunci ya fi sauki musulunci musulunci ya yi shaharar eh da musulunci abu ne باب القبول للحاجة وخشوا عينيها واتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالوه بالقبل فقال لا لا تكحل قد كانت احداهن تنفخ في شر اخلاقها او شر بيتها فاذا كان هول فقال قلبه لمن في فعلته فلا حتى تنبيع اربعه اشهر وعشر وكبير نحن بالنسبه لما تزيد انتم حبيبه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامراه مسلمه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تجد فوق ثلاثه ايام الا على زوجها اربعه اشهر وعشرا حدثنا مسلم حدثنا بشر حدثنا
نهينا أن نجد أكثر من ثلاث إلا بزوج إلا بزوج
babu kulli babu sa kulli lil hajati ga mai wato saka ba حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شيبوت حدثنا حميد بن نافع wato mai da ɗan nafi'u ya wato ya ce an zainab bin ummu salama ya kabo daga zainab ya ummu salama an ummi ha daga mahaifiyarta ita ce ummu salama din an nan bar aka cewa wato wata mata ku fiye zaujiha wato mijinta ya wato ya yi wa fatiyar fahashu ala ainiha fahashu ala ainiha bil kha'ini ko bil kha'ini khashini ko yau hashu ba fahashu ainiha to shi ke yanzu wato sai idanuwanta suka nuna kamar wato suka nuna wato abubuwan tsoro ma'ana kamar idan ta ya zama da ba lafiya eh wato sai suka sa wato wa'ansu abubuwa a idanta eh fa asau wa sallallahu sai ta zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa sa'adunu sai suka nemi izinin sa fil kuhul cikin sa mata kwalli dan ta zama ta yi maganin wato abin da yake idan nata eh faƙala sai maza Allah ce la taka hal eh la taka hal katta wato katta katta sa kwalli eh katta sa kwalli yar kana ila kunna dayan ku kuma ta dayan ku ta kasance tamkus tana zama fi sharri ahlasiha cikin mafi sharrin wato sifarta aw sharri baita ko mafi sharrin wato baita wato gidanta eh ko mafi sharrin gida ma'ana gidan ma da za ta zauna ko ɗakin ma da za ta zauna sai ya zama ɗakin ba wani mai daraja ba ne eh ba wasu shimfiɗa ne a cikin ɗakin ba in tana tana cikin ta gaba to fa idza kana haulu idan shekara ta yi tana yin wannan ta gaba kamar da kalbu sarewa to ya shuɗe barras bi ba'arar sai ta jifa da wannan ba'arar eh fala eh fala hatta tambi fala to ba ta sa komai ba a ta tambayi arba'atu ashirin wa ashirin har sai ta wato ta shuɗe wato sai wato wata hudu ba kwana goma sun shuɗe wata ne ta zainaba na ji zainaba bin ta umar salmata ya umar salmata su hadisu suna ba da labari an umar habibata daga umar habibata annan da biya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kala yace la yahillu li imra'atin bi halatta ga mace ko muslimatin muslima tu'minu billahi bi imani da Allah da ranar da yawmil akhir da ranar lahira an tuhidda wato sai ta gaba fauka salatu ta ayyam bulushin kwana uku illa ala zawjiha sai dai akan mijinta arba'ata ashhurin wa ashirin za ta yi kwana wato wata hudu kwana goma san bayan nan me yasa muka hadisin nan wannan wannan hadisin jamin baya fakala la ta ta halgo bayanan kaɗan ya kun tamkusu fi shari'a حدثنا مسدد حدثنا ابي شيخ حدثنا سلمة بن عثمة عن محمد بن سيرين قالت ام عديته واتو muhammad bin sirri ne ya ce umu hajjiyarta ta ce nuhina an hana mu an nuhidda ni ta gaba a kasar mafi kwana min talatin daga kwana uku illa bi zauje sai dai inda mutum miji to shine arba ta ashirin da yawa ashirin duk dai ba a na kusan ma'ana ɗaya ce dai abin da ake lalatawa mata ba su ta gaba wato ba su katta huce kwana katta huce kwana uku illa ala zojin arba'ata ashirin wa ashirin a ta shi ne waɗansu ma malaman kwanakin bayan rajin wasu malamai suna magana cewa a ta zama makoki da ake yi ka'ida su ne kwana uku ne ba a san ya haura kwana uku sau haka wannan kwana uku suna yin kwana uku wasu kwana goma to duk wannan ba ba shi ne ka'ida ba kwana uku dai shi ne aka sani a zauna a taɓa ta ajiya kaga wato wayannan hadisan duk suna tabbatar da waccan magana cewa eh sun kwana uku
باب الكفر في المادة كالشهود والقيام والمقام والأموال كنا منها أن نبت على ميت فوق ثلاث إلا على زوج وأحسان ولا نتهل ولا نتنجر ولا نلبس ثوبا مكتوبا إلا ثوب حسن وأجوزك لنا عند كل نفسك لك إلانا من مديرها في نبتة من كل أخبار وكنا منها أن سوى الجرائم
babul qudsi lil hadas inda zuhuri to qudsi nan wasu na cewa qudsu da kustu wasu na cewa da abu ɗaya ne amma kustu abin da shi nan mai kirmani ya fassara shi shine wato wani itace ne da ake yin turaren wuta da shi eh shine shine kustu eh ma'ana ita mai yin mai yin takaba za ta yi amfani wannan da wannan itacen ta sa turaren ko ba za ta yi ba shi ne hadisuna abdullahi bin abdul wahab hadisuna hamad bin zaid an ayyuba an hafsata an umma abiyata wato ya rasa ta karɓo daga umma abiyata qalat umma abiyata tace kunna nunha mun kasance an ana hana mu an nuhidda alama yake ne makoki bisa mamaci fauka salatin barbashin wato kwana uku illa ala zaujin sai dai akan miji arba'ata ashirin wa ashiran shine za a yi musu ta gaba wata hudu da kwana goma wala naktahilu ba za mu sa turare ba eh eh to haka ne wala naktahila eh wala naktahila yan ka duba kunna nunha ai can da yake cewa an muhidda ba tsoji ne ai eh ga can an muhidda eh babu shakka sai sai zama kuma duk abin da ya biyo bayan sa fata za ka yi masa eh kamar na an hidda an tin ita ce ai nasibar eh sai sai fata ga hidda ala mutu ko salatin illa la zujun arba'atu ashrun wa ashr wala lak tahila ma'dufi akan wato in kan musa wato turare wala mudayyiba eh wala lak tahila kan musa kwalli kai wala mutayyiba kan musa turare wala wala nalbasa sauban kan musa wato sauban wata tuba masbugan wanda aka rina ma'ana aka masa rini aka masa ado kenan illa sauba aslin sai dai tufa ta asbu shi asbu wani wani yanki ne na mutanen yaman eh shine ke burdu wato burdu wani maji ne wato a yaman ake samo shi makaskanci ne ba wai abu ne kamar wanda ya ɗan abin nan suke tashi mutane wato gama gari ne kowa yake tashi eh wa qadru khisalana inda tsuhuri hakika an mana wato rangwame inda tsuhuri yayin tsarki idan ta salat ihlana idan ɗayan mu ta yi wanka min mahijaha daga haibarta an mana rangwame fi mubzatin cikin ɗan abu kankani min kusta azfari daga wani yanki na asfaru asfaru wato gari ne wato a yaman ne shi asfaru gari ne a yaman bigire ne da sahil adan gefen ruwa sahil adan wato adan abin da take a yaman yanzu da ake rigima ma a kasar su nan rasunan su yan hutu suka koyi gwamnatin ai yanzu gwamnatin a adan take to su wannan din wato gari ne a gefen ruwan adab shi ne ake ce masa asfar wa kunna nuna kuma mun kasance ana hana mu a nufi bayan jana'iza ga mu jana'iza ba ma mun jana'iza
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعمل بالمتعة إلا على قوله فإنها لا تستجيب ولا تلبس ثوبا مصبوبا إلا ثوب أهله وقال الأنصاري حدثنا هشام حدثنا أوس حدثني وأبية نهى النبي صلى الله عليه وسلم فلا تمس إيما إلا أن تبرها إذا أبرت لبسة من قصة وأدبار
babin talbisul haddatu siyab al-asli eh wato ita mai yin wannan ta kafa za ta sa wannan tuba ta asubu eh wannan wato burudul yaman din حدثنا الفضل بن دكين حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشام عن حفصة عن أم أديتها wato hafsa ta karɓo daga umma abiyata qalat umma abiyata tace qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni la yahillu limratin bi halatta ga mace mutumina billahi da sai imani da Allah wa yawmil lahir da lahira an tuhidda sai ta kaba fauka salatu burbushin kwana uku illa ala zawji sai dai akan mijinta eh shine za ta yi arba'ata ashirin wa ashirin fa innaha la tattahilu idan tana yin wannan idan la tattahilu ba za ta sa kwalli ba wala ta wala ta fasa tauban masbuga ba za ta sa wata tufa wacce ga an rina ta ba illa tauba asbin sai dai wannan tuba wato ta asbu shine burudul yaman din kenan ita kawai za ta iya sawa وقال الأنصاري الأنصاري يسي حدثنا هشام حدثنا هشام هشام يا زن تدمو shi kuma hisham ya haddasa tana hafsat hafsat ta zantar da mu ita kuma hafsat ta ce haddasa ne ummu adiyata ummu adiyata ta zantar da ni ummu adiyata ta ce na annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya hana wato sa wato ta ya hana yin ado ya hana wato ta kaba burbushin kwana uku illa ala zawji ya arba ta ashirin wa ashirin idan tana cikin wannan takabar wala ta masa iman ba ta shafa turare ba illa adna duhura sai dai wato mafi kusancin tsarkinta idan duhurar idan ta zama tsarki to shi ke za ta ɗauki nubzatan ɗan yanki ɗan ƙanƙan ɗan yasir min kustin wato min kustin daga wato wannan kustin da muka bayanin sa wa asfarin da kuma yankin nan na asfaru wato asfarin na ƙasar wato yamma wanda muka bayanin sa shi ma wannan azbaru wani mun ana cewa azbaru wani sun kuma ana cewa jifar ko me yasa me me yasa mu ba azbar yasa me yasa mu ko liman azbar yasa ko jifar azbar a sharhi ba aka yi sashi mai azfaru ba ba biyu ne ko? wato amma yana ba mu mana jin ya tofo bai maka bagi ba? wai da naka da naka ba yi ne bai? amma kabiru ne na zamani ta hankali kai zama an goge maka wasu abubuwa ne kaji a zirafi ba ce Allah mu tsara ta Allah ta bi ta Alhamdulillah